نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis sha takwas ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da daya ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imamul hafiz abdullahi bin abdurrahman addarimi assar makandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna kitabul muqaddima a inda malam ke bayyana mana wasu al'amura da suke da alaka da sunna da kuma 'yan takaitattun bayanai da suke da alaka da mu'ujizozi da wasu alkhairai na manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya zo da su al'umma suka amfana da su to in ba manta ba muna ƙarƙashin babin da ke bayani akan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rayuwa yanda ta faro to Allah madaukin sarki ya sanya mata gejinta daga ƙarshe kuma yanda ta yi tsawo ake santa akwai ranar da za a waye gari ba ta duk wani mai daraja da kima da kake jin labarin shi a yau allah madaukin sarki ya ɗauki ran shi yana ƙasa domin dukkanin annabawa da manzanni babu sauran mutum ɗaya wanda yake rayuwa a yau a doron ƙasa haka idan ka koma duniyan fajirai da fasikai da azzalumai da macuta duk wani wanda ya kai ƙololuwa a wannan ajin to a yau yana bayan ƙasa duk wanda za ka ga yana wani aikin kirki yana kwaikwayon waɗancan da suka gabata ne in ma aikin banza kake yi to dai kana kwaikwayon wasu ne wanda suka takarwa a fagen yau kuma sun shiga cikin kundin tarihi shi yasa duk abin da kake ko kai wane ne ka sani akwai ranar kin dillanci akwai ranar da za a waye gari ba kai bane kuma ma ba a da labarin ka kwata-kwata don ka mutu shi sayi kokari ka yi aiki mai kyau wanda allah maraukin sarki zai karbe ka a matsayin bawa na gari yi kokari ka yi abin arziki yadda za a tuna da kai a bayanka a rika cewa kai na gari ne ana ma addu'a domin kalli dai duk kirkinka baka kai annabi ba yau an waye gari annabi allah maraukin sarki ya ɗauki ran shi muna roƙon allah ya sa in mutuwa mu ta zo mu cika da kyau da imani مالك أخبرنا زكريا بن عدي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه يشي manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya fito wajenmu a rashin lafiyan da daga wannan ne Allah maɗaukin sarki mai rasuwa wannan hannu fil masjidi lokacin muna masallaci asiban ra'asahu bi hirkatin annabi ya ɗaure kan shi da wani tsumma haka hatta ahawa na hawal mimbari annabi ya tunkaro ya taho ya tattakaro ya zo ya zauna ya tunkari inda mimbari yake fastawa alaihi ya zauna ya daidaito a kan mimbarin wata ba'anahu sahabai suka ce mu ko muka ba annabi ma'ana muka matsa inda yake muka tattara a gaban shi ƙala sai annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi inni la'anzuru ila alhaudi min makami haza yace kun ga zaman nan nawa anan ina hangen tafki na kun gane wannan sau da annabi yana da wasu tafkoki guda biyu tafki na farko a kofan aljanna tafki na biyu kuma a cikin aljanna na kofan aljanna sunan shi haut na cikin aljanna sunan shi kausar kun fahimci wannan da kyau ko annabi yana da wannan tafki guda biyu allah maraukin sarki ya sa mu dace sun maƙala sannan sai ce inna abdan uridat alaihi duniya lalle wani bawa allah maraukin sarki ya mai tallar duniya wa zinatuha da kuma ƙawa da dukkanin kyalkyal na duniya Allah madaukin sarki mai tallanta faktar al'akhira amma shi sai bai zaɓi wannan ba sai zaɓi lahira ƙwala falam yafin laha ahadun ghairu abi bakarin ba wanda ya faɗaka ya gano mai annabi yake nufi in ba abubakar ba fa zarafat ainahu sai idanun manzan Allah idanun abubakar suka zubar da kwalla fabaka sai kama kuka tun makala sannan sai abubakar ya ce bal nafdika bi aba'ina wa ummahatina ya rasulallah kai mana arziki muna ba da fansan iyayenmu gare ka anfusana wa amwalina muna ba da dukiyoyinmu da kawunanmu gaba ɗaya fansa ka zauna tare da mu ya rasulallah kala mai ruwaya abu sa'id al-khudr ya ce sun mahabata sannan annabi ya sauko da kan mimbari ba ma kama alaihi hatta sa'a ya ce annabi bai kara hawa kan wannan mimbari ya jawabi ba har yau duk wannan zaman da aka yi dukkanin sahabbai annabi ya tara ya wannan jawabi amma ba wanda ya fahimci annabi ya zo sanar da mutuwan shi ne kun fahimci wannan da kyau ku su dai kawai ana ba su labarin wani bawa daga cikin bayan Allah Allah madaukin sarki ya ce ko dai ya ɗau duniya ko kuma ya zaɓi lahira to amma bawan ya zaɓi cewa ya fasa zaman duniyar kuna fahimtar wannan da kyau ku sai ya zaɓi lahira to nan da na abubakar sai ya fahimci wane ne bawan kuna fahimtar wannan da kyau ku a ai annabi ne bawan shin ya zauna tare da su a nan duniya ko ko ya tafi sai annabi ya zaɓi ya tafi nan da nan sai abubakar ya fashe da kuka rasa aboki aboki ga magara akwai tashin hankali ina ga aboki irin manzan Allah mun gane wannan da kyau ko shi yasa sai abubakar ya fashe da kuka shi yasa annabi ya ce babu wani annabi cikin annabawan Allah da Allah madaukin sarki ke ɗaukar ran shi face sai Allah ya bashi zabi ko mutuwa ko zama kun gano wannan da kyau ko kuma kafin ya rasu sai Allah ya nuna mashi mazaunin sha aljanna Allah ya sa mu dace wannan hadisi ya rawahu Ahmad fi musnadihi al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnadin shi a mujalladi na uku shafi na 91 min tariqi ibnu abi yahya bihi Allah maraukin sarki ya sa mu dace mala yace akhbarana huzaifa أخبرنا خليفة بن حياط حدثنا بكر بن سليمان حدثنا ابن إسحاق حدثني عبد الله بن عمر بن علي بن عدي عن عبيد مولى الحكم بن أبي العاص عن عبد الله بن أمر عن أبي هويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم annabi yana da wani bararren bawa ne mai suna abu muhayyiba shi wannan yaron annabi ne annabi ya yanta shi shi ne annabi ya ce inni kar umartu an astagfira li ahalil baƙai ya ce abu muhayyiba an umarce ni in je in yi wa mutanen baƙi a istighfari fantalik ma'i mu je ka raka ni fantalaktu ma'ahu abu muhaihiba ya ce sai na raka shi fi jaufin laili a tsakan dare a talatelin dare falamma wa kafa alaihim kala yayin da annabi ya isa baƙi'a sai ya tsaya a makabartan ya ce assalamu alaikum ya ahalal makabir na biya sallama cewa amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku mutanen wannan makabarta liyuhnikum ma ma asbahatun fihi ina taya ku farin ciki da murna akan abin da kuke a cikin shi a yau mimma asbaha fihi nas wanda ya daran ma abin da mutane suke ciki a yau alkhairi aqbalatil fitan fitintunu ga sunan sun tunkaro ka qati'il laylil muzlimi yanda ka san yankin dare mai duhu yatbawa akhiruha awwalaha na baya na bin na gaba na baya na bin na gaba daga wannan fitinan sai kun ga kamar an kwatar da wannan wacce za ta biyo bayan ta kuma ta fita wannan za ta zo ta sauki ku ɗauka magana ya ƙare wadda za ta biyo bayan ta ta fita kun gano wannan da kyau ko yatba'uha akhiruha awwalaha na baya na tana bin na farko na farko na baya na biye da ita haka fitintunun musibu iri iri iri iri haka za su yi ta zuwa kuma ka auna ka ga duk bala'o'i da suke taso ma al'umma sauki suke bala'in da ke taso a cikin addini bala'in da ke taso a harkan kasuwanci musibun da ke tasowa na kashe-kashe da rigingimu da fitintunu duk wanda ka auna sai ka ga ba wani wanda yake yin sauki ƙara ma haɓaka al'amarin yake kar Allah ka sa muna cikin wanda za su tada fitina cikin rayuwa da addini to shine sai yake cewa akhiratu ashaddu min al-ula fitinan da za ta zo daga baya ta fi muni akan na farkon kuna fahimtar wannan da kyau ko ma'ana na farkon sai a ce gara da ita kamar yadda suke salon magana da ke cewa rahimallahu na bashal awwal Allah ka ji kan mai haƙin kabarin na farko ma'ana shi ɓarawo ne da ke zuwa satar likafani in ya zo ya haƙe kabari ya sace likafanin sai mai da gawon ciki sai ya rufe aka yi ta zagin shi ana cin mutuncin shi tsinanne ɓarawon likafani waye mutu waye rai sai ya mutu kaga fitinan farko ta ƙare sai wani ya fara satar likafanin shi kuma in ya hage kabarin sai fito da gawan zigidar sai batta a wajen sai tafiyan shi kaga wancan yana maida ta cikin kabari ya rufe shi kuma wannan ne yake baranta sai suka ce rahimallahu na bashal awwal Allah ka ji kan mai haƙin farkon shi ko wannan na ƙarshen kaza kaza to fitinan farko in ta zo za ta ɗimauta mutane to su shirya wacce ke biye da ita bala'inta ya fi wannan ita kuma na biye da wannan tafi wannan na biye da wannan tafi wannan ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ka raba mu da fitina summa aqbala alayya abu muhayhiba yace sai annabi ya fuskanto ni faqala sai yace da ni ya aba muhayhiba ya kai baban muhayhiba inni kada utitu bimafatihu khaza'inid dunya ni an zo min da mukullan taskokin duniya wal khuld fiha kuma aka zo man da amincin cewa zan dawwama a ciki ga arziki ga dawwama in na yi abin da na yi a duniya na da gargaji roman arziki na sun jannata kai tsaye daga nan sai aljanna aka bani zaɓi fahayyartu ma fakhayyartu baina zalika wa baina liqa'i rabbi sai aka ce to ko dai in zabi wannan ko kuma in mutu yanzu in je in hadu da ubangiji na qultu abu muhayhiba sai ya ce bi abi anta wa ummi ina roƙon arziki ina kamun kafa na ba da fansan uwata da ubana khus mafatiha khaza'inid dunya annabi ina baka shawara da Allah dan ɗauki waɗannan mabuɗan taskokin arziki na duniya wal khulda fiha da dawwama da tabbata a gidan duniya thummal jannata sannan daga nan kawai ka ketare ka shige aljanna abinka a ina ganin wannan zai fi ko qala sai annabi ya ce la a'a wallahi ya aba muhaihiba ce ba zai yiwu ba ya kai abu muhaihiba laqad ikhtartu liqa'a rabbi ni na zaɓi haɗuwa da ubangiji na shi ma annabi baya jin shawara kenan sun mastaghfara li ahlil baqi sannan sai annabi ya roƙa mutanen baqi'a isu yi masu gafara abin da aka aiko shi a'a ba ba shawara ba an ce dan Allah ka zaɓi kaza ya ce a'a shi kuma kaza zai zaɓa ina fatan mun gano wannan da kyau kaga shi bai doki shawara ba kenan a ko ya dauka sai ma da ya ce la mun gano wannan da kyau ko sai ma da ya kara da rantsuwa wallahi ne la walla an ki a dauka din ina fatan mun gano wannan da kyau mutuwa muka dauka ga taskan arziki kuma ya rayu a duniya fa daga nan ba mutuwa zai ba ina zai wuce aljanna amma ya ce ina mutuwa ya zaɓa yanzu ya mutu ina fatan mun gano wannan da kyau sun mastaghfara li ahlil baqi sannan annabi ya mutanen baqiya istighfari thumman sarafa sannan sai ya juya ya tafi gida fabudi a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi wajhihi alladhi mata fihi daga nan kawai annabi ya kama rashin lafiya wanda daga wannan rashin lafiyar sai ya rasu mun gano wannan da kyau ko wannan shine asalin rashin lafiyar da annabi ya fara kowa na ba da labarin kadiyan ƙarshe ne da ya ga annabi ya yi cikin dare annabi ya je baƙi'a da safe ya hau kan mimbari kun fahimci wannan da kyau ko to kuma za ku zo ku ji wani kuma kadiyan da ta taso da ya bar kan mimbari da ya shiga gida sai kuma suka haɗu da aisha daga nan kuma sai matsala ya taso kuna fahimtar wannan da kyau ku domin cikin dare aka ba shi zaɓi ya zaɓi rasuwa ya tafi wajen Allah ya haƙura da duniyar duk da alherin da aka ce taskan arzikin a hannun shi za a danka kan shi ya fara ciwo ya ɗaure shi ne da safe hau kan bimbari shi yasa wanda bai fahimci karatu ba ko wanda yake koya ma kan shi kawai ya zauna ya nazari sai ce hadisan suna karo da juna Allah ya kiyaye مالي أخبرنا سعيد بن سليمان عن عباد بن الأوام عن هلال بن حباب عن إكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح يعند الله يسوكد سورة النصر da cewa idan taimakon Allah ya zo da cin nasara aka ci makka da yaƙi da sauran birane lokacin da wannan aya ta sauka da a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fatima sai annabi ya kira diyar shi fatimatu zahara faƙala sai ya ce da ita kad nu'iyat ilayya nafsi saukan wannan ayar to tana shelanta man ajalina ya zo ne fabakat sai fatima sai ta fashe da kuka faƙala sai annabi ya ce la tabiki kakki kuka mana fa innaki awwalu ahli liqa'an bi ai ke ce cikin iyalaina farkon wacce za ta fara riskata fa dahikat sai kuma ta dariya fara'a ba'd azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai wata daga cikin matan annabi sai ta ga abin da ya faru a mai kuka tana dariya kuma kuna fahimtar wannan ko yanzu ta fece da kuka yanzu kuma ta kyalkace da dariya a'a wannan wani irin yanayi ne faƙulna bayan annabi ya bar fatima sai suka ce ya fatimatu ya ke fatima ra'aina ki bakaiti mun ganki kin yi kuka summa da hikti sannan kuma sai ga kina dariya qalat sai da ce innahu akhbarani ya ban labari ne annahu qad nu'iyat ilayhi nafsuhu an zo an sanar mai da cewa lokacin mutuwan shi yayi fa bakaitu sai ne kuka fa qala li sai ya ce da ni la tabiki kakki kuka mana fa innaki awwalu ahli lahiqum bi cewa ke ce cikin iyalaina farkon wanda zaki fara riskana a lahira fa dahiktu sai kuma ne dariya ashe ba nesa muke da haɗuwa da babban masoyin nawa ba wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce idza jaa nasrullahi wal fata duk lokacin da taimakon Allah ya zo addini ya fara bunƙasa tsoron da ake ciki aminci ya biyo bayan shi talaucin al'umma arziki ya durmushe shi abubuwa iri-iri da ake ɗarɗar da shi Allah ya kauda musulmi ya canza masu da mafi alkhairi kuma aka ci maka da yaƙi da sauran garuruwa da sauran alkhairi suka zo waje a halin yaman sannan kuma Allah ya zo da mutanen yaman hum a rakku af'ida mutanen ƙasan yaman sun fi kowace al'umma laushin zuciya ana gaya masa za su ansa wal imanu yamanin imani ma ɗan yaman ne wal hikimatu yamaniya ai hikima ma ɗan yaman ne ina fatan mun gano wannan da kyau me yasa aka yi masu wannan jinjinan ban girma saboda laushin zuciyarsu ana gaya musu gaskiya suka ganta za su karba idan ka zama haka allah madaukin sarki ya zuba alkhairi tare da kai amma in baka zama haka ba to babu alheri tattare da kai a waye gari a ce kaga gaskiya ka ji gaskiya ka san gaskiya iri da muzu sai ka rufe idanka ka ki ɗaukanta to wannan ka shiga uku wallahi sai allah madaukin sarki ya tozata kafin ka mutu in gaskiya ta zo kowa ya faɗe ta ko da maƙiyinka ne kai da gaskiya ne ka tabbatar gaskiya ne yau ya faɗa amma dai ka amanta da gabanmu kai ta yin wannan ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maraukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi kyakkyawa ne akhrajahu an-nasai al-imam an-nasai tadda shi a cikin sunan al-kubra a kitabu tafsir sautin nasri juz'i na shida shafi na ɗari biyar da ishirin da biyar a lamba hadis na dubu ɗaya da dubu goma sha ɗaya da ɗari bakwai da sha biyu min ɗariƙi hilal bin khabbabin bihi Allah maraukin sarki ya sa mu dace kaga annabi yana ta ban kwana ko ya tara musulmi ya ban kwana da su yi ma abubakar ban kwana ya je ma matattu a baki a ban kwana babban yaron shi ma an san da shi an yi ban kwana babban masoyar manzon Allah Fatimatu Zahara ita ma an zo an yi ban kwana da ita kun gano wannan da kyau ko to sannan sewa sai first lady kuma أخبرنا الحكم بن مبارك حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت daga sayyida Aisha Allah madaukin sarki ya ƙara mata yadda ta ce raja'a ilayyin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ta yaumin wata rana annabi ya dawo wajena min jinazatin min janazatin daga wata jana'iza da ya halatta minal baƙi daga baƙi'a ita abin take zato cin da annabi makabarta ya je to me ya tafi jana'iza ya ji kun fahimci wannan da kyau ko fawaje da ni sai annabi ya same ni wa ana ajidu suda'an a lokacin ina jin matsanancin ciwon kai wa ana aqulu ina magirgine ina wa ra'asa wa ra'asa wayo kaina wayo kaina aisha na kukan ciwon kai kenan ko kala bal ana sai annabi da ya shigo ya ganta sai ce a a a ya aisha ni ne dai zan ce wa ra'asa kun gano wannan da kyau ko ke ba ciwon kai kike yi ba ni zan faɗa haka kala sai annabi ya ce wa ma darraki me na damuwan kanki lau mutti kabli da za ki mutu kafin ni fagassaltuki lalle ni zan maki wanka wa kafantuki in sanya maki likafani wa sallaitu alaiki in maki sallah wa dafantuki kuma ni zan binne ki mun gano wannan da kyau ko kenan annabi yana mai ban kwana da Aisha zan mutu kafin ki fa qultu sai aisha ta ce in wa ka anni bika wallahi law fa'alta zalika in kai wannan aikin ka gama man wanka kai man sallah ka je ka binne ni shikenan rajata ila baiti wato sai ka komo daki na ko fa arrasta fihi bi ba'd nisa'ika ka jawo ɗaya daga cikin matanka ka kwana da ita a daki na ko shin da ka kai ma makabarta ka binne ni kishi kumallon mata har ta manta da ne yanzu duk wannan alherin da annabi ya sanar da ita zai mata yanzu ba shi ke gabanta ba me mafi damuwanta shine wato in ma ta mutu ko wato sai gaje ka ɗauko ɗaya daga cikin matanka gama kwanta da ita a ɗaki na ina ba ta mun gano wannan da kyau kishi kumallon mata qalat aisha ta ce fatabassama rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya murmushi summa budi'a fi wajihi daga nan ne rashin lafiyan shi ya fara allazi mata fihi wanda bai tashi bai rasu mun gano wannan da kyau ko abin step step ne duk a rana ɗaya da dare ɗaya ke waɗannan ci ba da ɗin ba wancan da daddare da safe ya je masallaci ya haɗu da fatima ya wuce ɗakin aisha daga nan sai kan gado yawa mun gano wannan da kyau ko sannan abubuwan suke ta faruwa kaman ba kaman wasa kaman ba kaman wasa kafin ranar litini ta zagayo manzo Allah kuma ya rasu to haka komin daren dadewa duk yanda kake ganin ai kana jin karfi kana jin ƙuruciya ai kana da kaza haka za a waye gari ka zama tarihi wata rana Allah haka za a kare gaba ɗaya sai dai a tattara ka kawai sai a kai ka bayan gari kuma babu abin da ya saurar wanda za ka mora sai aikin kirkin da kai sai ka auna ka gani tsakaninka da Allah yanzu dai mun ga yinin yau kila ba mamaki sanda alfijiri keto ka miƙe kayan raka talfijiri mai yiwa da kai kai sallah asuba ba ka rasa ko da raka ɗaya ba ga kai yanzu mun zauna muna karatun hadisan manzon Allah da kai to me zai biyo bayan wannan karatu kuma alheri za ka yi ko sharri za ka yi wannan kai ka sani mun gano wannan to a yanzu abin da za ka yi shine ka gode ma Allah Allah madaukin sarki ya sa ka buɗe yininka da ayyukan alkhairai yanzu haka da muke magana na ko wanda bige yake cikin giya duk wannan aikin alherin ba da shi ba yanzu haka maganan da muke wani yana can ɗakin karuwa zina yake yi kai Allah bai kai ka wannan wajen ba yanzu haka wani yana can yana luwati yanzu haka wani yana can yana tsafi yanzu haka wani yana can gulma yake mun gano wannan da kyau kai duk Allah ya tsare ka kaga waɗannan ayyukan alherin da Allah madaukakin sarki yasa yake yin su Allah ba abin da zai wanzar da su sai addu'a da kyakkyawan manufa da tsarkake aikin don Allah amma in ba haka ba kai ma kana kansu ko za ka zo ka ji addini za ka ji hadisi yanzu yanzu nan wallah za ka sauka ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi ba za ka kai ko ina ba ana tafa da kai wallahi za ka sauka annabi ne zai faɗi kuna fahimtar wannan dole sai ka rika yin addu'a ya Allah da ke jujjuya zukatan bayi zuciya na ka tabbatar da kai ita akan addinin ka da kuma yi maka da'a Allah sai ka rika wannan addu'a in ba haka ba guguwa na tasowa da kai ciki Allah ya kiyaye malai ce akhbarana farwat bin abi magra'i haddathana ibrahim bin mukhtar an muhammad bin ishaqa an muhammad bin ka'ab an urwa an aisha qalat qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi maradihi annabi ne ya fadi a lokacin rashin lafiyan shi ya ce subbu alayya saba karabin saba karabin min sabai abarin annabi ce ku zuba man ruwa kwatanniya bakwai daban-daban daga rijiyoyi bakwai ɗibbin nabawi kenan kun gano wannan da kyau ku a ji a ɗibo ruwa daga rijiyoyi bakwai daban-daban a zuba su a kwatanniya daban-daban guda bakwai shatta mabambanta hatta akhruja ila nasi annabi yace ina son in je ma mutane jawabi fa ahada ilaihim in je masu jawabin karshe in masu ban kwana in umarce su mu gana da ni da su mu tattauna qalat aisha ta ce fa qadnahu sai muka zaunar da annabi fi mikhdabin li hafsa a wani bahu ko cikin wani kwatanniya ko daro na nana hafsa fasababna alaihi alma sabban sai muka rika zuba mai ruwan a hankali a hankali zazzabin na sauka muna ƙara sanyaya jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aushen nan na alaihi shannan ko muka rika tsina tsiyaya mai ruwa daga wannan salka a hankali a hankali ashakku min qabli muhammad bin ishaqa muhammad dan ishaq da yi shakkan shin cewa ta yi sababna alaihi ma'a sabban ko kuma shananna alaihi shannan kun gano wannan da kyau ko fawaje da rahatan annabi sai ya ji dan sassauci da sauki dangane da wannan yanayin da yake ciki fakharaja annabi har ya samu karfin fitowa fasa idal mimbara sai manzon Allah ya hau kan mimbari mun gano wannan da kyau ko rashin lafiya yayi me yayi sauki an dan sassauta zazzabin shi yasa kada ka ji zazzabi yanzu kawai ka ce to cin daga wannan hadisi kaji kama ja gida guda bakwai a ɗibo maka ruwa ya danganta ga irin zazzabin mun gano wannan da kyau ko ba kowane zazzabi ba ne ake zuba mai ruwan sanyi kun gane wannan akwai zazzabin dan ka sake ka zuba mai ruwan sanyi ko Allah jiri zai ja ka ka faɗi ba kowanne ba ne ya danganta sai an karantar da kai ɗibbin na bawai tukuna Allah ya sa mu dace sai annabi ya kan mimbari fahamidallaha ya je gode ma Allah wa afna alaihi ya yabi Allah wastaghfara lishuhada'i min ashabi uhud yayi ma shahidan uhud istighfari wada alahum annabi masu addu'a thumma qala sannan sai ya ce amma ba'adu bayan haka fa innal ansara aibati ai su ansarawa su ne ‘yan lelena ‘yan gaban goshina abokan sirrina allati awaitu ilaiha wanda da ta rikice man wajensu na dawo mun gano wannan da kyau ko su ne jama'a na jama'a duk yanayi ko ka tsaya ka natsu annabi ya shiga yanayin da ya fi kowane yanayi tsanani an waye gari garinsu ma bai zaune gare shi ba da'awar ma bata yiwu ba matsaloli sun rikice wa manzan Allah fiye da duk yadda kake zato kun gano wannan da kyau ko an waye gari garin su ne iyayen shi suka kafa garin ma amma da yazo ya ce abu Allah zaman garin ya gagare shi yi addini a garin ya gagare shi duk wanda ya da shi zaman garin ma ya gagare shi ina fatan mun gano wannan da kyau yasa duk yanayi ko ka natsu yace da ta rikice a makka to sai na taho madina ina fatan mun gano wannan da kyau nan na zauna tare da su annabi ya ce fa akrimu karimahum duk wanda ya aikin arziki ya mutunta ku girmama shi ku kyautata mashi wata jawazu an masi'ihim duk wanda ya munana kuma ku yafe mashi wata jawazu an musi'ihim duk wanda ya ba daidai ba ku kaura kai ku kyale shi illa fi haddin sai fa wanda ya taɓo al'amarin da yake haddi ne kowa ne ne sai tsaye da haddi a kan shi ala ku saurara ku ci inna abdan min ibadillah akwai wani bawa daga cikin bayan Allah kar khuyyira baina dunya wa baina ma inda Allah an ba shi zaɓin ko dai duniya ko abin da ke wajen Allah faktara ma inda Allah sai ya zaɓa abin da ke wajen Allah fabaka abubakarin abubakar na zaune sai fashe da kuka wa zanna annahu ya e nafsahu ya'ani nafsahu abubakar ya tabbatar annabi kan shi yake nufi saboda ya san abokin nashi ai mun gano wannan da kyau ko duk abin da annabi yake nufi yana magana ta ishara abubakar ya sani فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي على رسلك يا أبا بكر dan tsahirta dan natsu ya abubakar kun gano wannan da kyau ko saboda abubakar zai fantsa ma abin kenan yanzu yanzu na ko sai ce bari bari bari bari bari suddu hazil abwab annabi yace duk kofunan da ke masallacin nan ku toshe su kun gano wannan da kyau ko wannan sai zo yanki saura anan ya dan yi sare anan ya dan yi kaza duk masallaci annabi suka burbusa kowa da kofan da yake shigowa annabi yace duk abu a toshe su ashawari'a ilal masjidi hanyar da ke kaiwa zuwa ga masallaci kowa zuwa dan sari inda yana fitowa daga layinsu ko daga unguwansu ko daga gidan shi kai tsaye kawai masallaci zai faɗo sai ce illa baba abi bakarin a kullana kowa sai kofan babban sahabi sayyidina abubakar fa inni la a'lamu mri'an yace dan domin ni ban san wani mutumin ba kowane ne afdala indi yadan bisuhba wanda ya bi kyautata min da dukiyan shi da abota da shi da surukuta da shi da mutunci da mutuntawa min abi bakarin sama da abubakar ban san wannan ba duk abin da nake nema na kyautata a mutunta a yi man alheri duk sai na abubakar ya yi min abin da ake so ka zama kenan ka zama mai kyautatawa ka zama mai alheri kai ma kai ma addinin musulunci dan daman da Allah ya baka kake raye kai ma addinin musulunci baiwa in kai wannan zaka tsira duniya da lahira Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wancan hadisi na farko da muka karanta mala yace hasanun hadisi ne kyakkyawa akhrajahu ibn maja fi kitabil janaiz ibn maja ya tada shi a kitabul janaiz babun fi ghusl ar-rajuli mar'atahu wa ghusl al-mar'ati zawjiha karkashin babin da ke bayani akan mutum zai iya wanke matan shi matan shi ma in ya mutu za ta iya mai wanka ya kawo shi a lambar hadisi na 1465 a shafi na 470 a jiz'in farko ahmad ma ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad a jiz'i na shida shafi na 228 dara kutuni ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan nashi a jiz'i na uku a shafi na 74 haka al-imam al-baihaqi a sunan al-kubra a jiz'i na uku shafi na 396 jami'an su dukkanin waɗannan min tariki muhammad bin ishaq wa auradahu al-albani fi irwa'ul galil albani ya kawo wannan ruwaya a cikin irwa'ul galil a jiz'i na uku shafi na ɗari da sittin lamba hadisi na ɗari bakwai allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi hadisin da muka karanta yanzu kuma ingantacce ne أورده الحيثمي في المجمع الزوائد الإمام الحيثمي يا كاوش أشكم مجمع الزوائد أجزء نترى شافين أربعين دبيو وقال أورده الطبراني في الأوسط في الأوسط والكبرى في اكتسار يتشى الإمام الطبراني يا كاوان حديث أشكم مؤجم الأوسط da mu'jamul kabir da takaitaccen bayanin da bai kai wannan tsayi ba illa annahu zada وذكر قتل قتل أهد sai da ya ambaci waɗanda kashe a Uhud fa salla alaihim annabi ya masa salla fa akthara kuma ya sallan da yawa aka ce so saba'in manzan Allah man salla wa isnaduhu hasan isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne yawa mutane sun kyautata ko ba su kyautata ba kyautata mai kyautatawa wannan wajibi ne Allah ya sa mu dace مالك أخبرنا سعيد بن منصور حدثنا فليه بن سليمان عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت عائشة تشي أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة أنظر أنشي والنبي لوكة صلى ياي كفتو أي صلى في مرضه لوكة النبي دلافيا faƙala sai annabi ya ce muru ababakarin yi salli bin nasi ku umarci abubakar yi wa mutane sallah thumma ugmiya alaihi annabi na faɗin haka sai kuma ya suma falamma surriya anhu yayin da annabi ya farfado daga wannan suma da ya yi ƙala sai ya ce hal amartunna ababakarin yusalli bin nas shin kun umarci abubakar ko ya je wa mutane sallah faƙultu sai ni aisha na ce inna ababakarin rajulun rakaikon mutum ne mai laushin zuciya abubakar falau amarta umar da dai za ka umarci umar ya sallan nan da ya fi abubakar ya cewa baka da lafiya ba za ka iya fitowa ba damuwa ta same ka har wai ya wuce sallah ai kuka zai ta yi har karatun sallan ba zai samu ba a ce ma umar ya yi faƙala sai annabi ya ce an tunna sawahibu yusuf in kuna nan dai ba ku canza hali ba ku ne dai mutanen yusuf ɗin nan muro a babakarin ku umarci abubakar ya salli bin nasi yau mutane sallah fa rubba ƙa'ilin mutamannin da yawa za a samu wanda zai ce yana gurin wannan kujeran yana gurin wannan matsayin yana son wannan ɗaukakan wa yi aballahu wal mu'minuna Allah bai yadda ba mumine ma ba su yadda ba sai wa sai abubakar manzan Allah ya botin nashi ki da yawa za a samu wanda za su yi goron ai da su aka sa ai da wannan matsayin nasu ne ai ba wanda ya dace ba wanda ya cancanta sai su don su ne na bara su ne na bana su ne ya ce ba wanda ya yadda ya yi wannan aiki sai abubakar cin da allah ya zaɓe shi in ba allah ya ce kaza ku allah sai dai ke ta'amilatin nasu ba ina fatan mun gano wannan da kyau maimakon wani ka disashe shi ko wallahi sai ka ƙara wanke zaiban shi ya ƙara haske saboda Allah madaukin sarki ya zaɓi cewa ya yi Allah kenan al-musawwir wannan hadisi ya ce ingantacce ne an kharajahu al-bukhari al-imam al-bukhari da shi fi kitab al-adhan babu ahl al-ilmi wal fadli ahqqu bil imama malin yace a karkashin babin da ke magana akan malamai masu falala su suka cancanci limanci ya kawo wannan hadisi a jiz'i na biyu shafi na 164 lamba hadisi na 679 min ke urwa wa tirmidhi fi kitabul manaqib tirmidhi ya kawo wannan hadisi a kitabul manaqib a babin da ke magana akan manaqib abubakar abubakar ne siddiq ya kawo shi a mujalladi na biyar shafi na 613 lamba hadisi na 3672 min ke urwa wa ahmad الإمام أحمد يفتد دون حديثي كتاب المسند أجزء نشدة شافي نتسا إند شدة شافي ندري ترى شافي ندري بيد بيو شافي ندري بيد قوما من طريق أروة ابن هشام كلاهما أروة وهشام وقاسم بن محمد أن عائشة به kuna fahimta inda malam yake hada mana hadisin ko yana sai fitar maka da hanyar hadisin yanda ya zo ne shin garibi ne azizi ne mashhuri ne ko ya yake ina fatan kun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace kaga manzo Allah yana tafe yana me an kai lokacin da har ya nadawa waliyul ahad kun gano wannan da kyau ko wane ne second in command manzo Allah ya riga ya sa kuma ba a sa wannan sai me sai in yayi mutum ajali ya zo ina fatan mun gano wannan da kyau amma duk wanda ya raguwan fahimta wai ai wane ya nada khalifa wa ga maka zai mutu kuna fahimtar wannan da kyau ko wa ga maka khalifan ba shi zai mutu ba kuna gano wannan da kyau ko mutum ko ciwon kai bai kuna samun mutuwa saboda ba ku da kan gado kuna fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace akhbarana Suleiman ibn Harbin haddathana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Ikrima qala tuwfiya Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawmal isnain annabi ya rasu ne a ranar Litinin tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawmal isnain annabi ya rasu ranar Litinin fahu bisa baqiyata yawmihi wannan yini nashi gaba ɗaya annabi yana kwanci a ɗakin aisha ba wanka ba a yi mai sallah ba ballantana binne shi walailatahu haka annabi ya ƙara kwana walgada haka ya kwashi yinin shi na shigar gari hatta dufina lailatal arbi'a an binne annabi daren laraba ne saboda sabai hankalinsu ya tashi ba gaba ɗaya sun fita cikin hayyacinsu ga rudewar rasuwan annabi sannan ga gori da zagi da murni da murna da bukukunan da munafukai da kafirai suke maza Allah ya rasu duk wani sharri in ya same ku ko makiya murna suke yi to in ka san wannan ko sharri na zuwa kaga makiya sun fara murna ko rabu da su abun ma kar ma ya shiga ranka sai in kai wawa ne dama suna yayi zaka ji jawabin da Umar ya fara yi saboda wannan bikin da suka fare da jin daɗi da annashuwa cewa matsala ta faru waye waye waye abubakar na zuwa sai ya kwantar da al'amari duk da abbas ya ta ƙoƙarin kwantarwa amma ina umar ko sauraron shi ma bai yi ba to so ake duk abin da ya taso koya yake ka tsaya kai tunani cewa ya taɓa faruwa a baya wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas zamanin da ya gabata ne Allah ke maimaita shi yanzu saboda kowa yi anko da ɗan uwan shi wa qalu inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai suka ce ai annabin rahama lam yamut bai mutu ba walakin urija bi ruhihi sai dai an ɗauki ran annabi ne an tafi da shi sama kama urija bi ruhi musa kama yadda aka ɗauki ran annabi musa aka tafi sama da shi faƙama umaru sai sayyidina umar ya miƙe faƙala sai ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lam yamut ai annabi bai mutu ba walakin urija bi ruhi sai dai an tafi da ran sama ne kama urija bi ruhi Musa kamar yadda aka tafi da ran annabi Musa wallahi la ya mutu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Umar ya ce wallahi annabi ba zai rasu ba hatta ya qata'a hatta ya qata'a aidiya a kawamin har sai annabi ya gutsutsire hannayen wasu mutane wa alsinatahum da harsunansu me yasa saboda zagi cin mutunci surutai iri-iri ya ce annabi zai dawo duk sai ya gutsutsire harsunansu saboda sun yawaita maganganu da zagi da sharri da gulma annamimanci komi sun yi sabai abin ya ishe su ya dame su kuna fahimtar wannan billahi lazi la ilaha illa huwa har kiyama ta tsaya ba za su bari ba in kana tunanin wai kana da kalman da zaka gaya ma waɗannan su bari ko ya wanda cewa baka san rayuwa baka san addini ba ba don komai ba sai dan a zamanin annabi ma sun yi kai waye kai annabi ya iya hana su sabai sun iya hana su waye kai kai kana da magana da fasaha da hikima da ilimi da zaka iya danne su su daina ina fatan mun gano wannan da kyau maganin wannan shine me sa ido ina fatan mun fahimci wannan da kyau falam yazal umaru yatakallamu umar bai gushe bai yana ta jawabi a masallaci hatta azbada shi da ƙaho har sai da gefen bakin shi nan gaba ɗaya ya gaji kuma ya mu gaba ɗaya fifito a gashi nan ina ba ka san mutum yi magana ya magana sai ga yana abin nan ko mimma ido cikin barazanan da ya ta yi kul wanda ya ƙara kaza kaza za a yi mashi kaza da kaza da kaza da kaza e ta yi waya ƙolo yana ta maganganu yana ta jawabi yana ta umarni yana hani yana cikin haka ne faƙamal abbasu sai abbas ya zumbir ya meke faƙala sai ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kada mata kai umar manzan Allah ya rasu wa inna hula basharun kuma annabi mutum ne mun fahimci wannan da kyau ko ga dan gidansu ya fara amma yanzu in bida ana cewa annabi mutum ne zai manzan Allah ne mutum ne eh mutum ne inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya wa innahu ya'sunu kama ya'sunu al-bashar to in annabi mutum ne wallahi zai canza kamar yadda mutane ke canzawa kun fahimci wannan da kyau ko zai canza kamar yadda mutane suke canzawa me yake nufi annabi ya riga ya rasu ai marmaza a binne shi ai qaum kai mutane na fadfanu sahibakum ku je ku binne manzon Allah zai canza fa kamar yadda sauran mutane suke canzawa fa innahu akramu alayya min an yumitahu imatataini yace ai ba zai yiwu Allah da ya ma annabi martaba da daraja irin wannan ya kashe shi kisa biyu ba a yamitu ahadakum imatatan ɗaya daga cikinku mutuwa ɗaya yake yi wa yamituhu imatataini kuma annabi ya mutu irin mutuwa guda biyu ba zai yiwu ba kowa mutuwa ɗaya yake yi wannan mutuwan da kuke dantama da cewa annabi bai mutu ba ko manzo Allah ya rasu wa huwa akramu ala allahi min zalika kiman annabi ya wuce a ce Allah madaukakin sarki ya kashe shi kisa biyu ai ƙaume ya ce ku mutane na farfino sahibakum ku miƙe ku binne wannan mutumin naku fa in ya ku kamata ƙonona in abin da kuke faɗi cewa bai mutu bai zama haka fa laisa bi azizin alallahi an ya bahafa an turab ai ba wani abu ne a wajen Allah Allah ya ɗauki ran shi har a zuba mai tarbaya irin wannan ba wani abu bane ku je ku binne shi inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma mata hatta taraka sabil ku sani annabi bai mutu ba face sai da ya tsara mutane hanyar da za su bi su tsira sabila nahajan wadihan lafiyayyen hanya bi sannan kuma mai yalwa fa ahallal halala wa harramal harama annabi duk wani abu na halal ya bayyana mutane halaccin shi abu na haram ya bayyana mutane haramcin shi wana ka annabi ya yi aure wa tsallaka kuma annabi ya yi saki wa haraba annabi ya yi yaƙi wa salama annabi ya yi zaman sulhu da mutane ma kana ra'i ghanamin yatbu'u biha sahibuha ru'usal jibali babu wani makiyayin dabbobi wanda yake kiwon dabbobi yake bin saman duwatsu ya kai ya komo ya khabito alaiha idaha bi mikhbatihi wa muda yamduru hawdaha bi yadihi bi ansaba wala ad'aba min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace babu wani makiyayi da yake zuwa yake sa sandan shi yake karkado ma dabbobin shi ɗan ganyayyakin bishiyan ƙaya ko kuma ya je ya samu ɗan tafki ya ƙoƙarin gyara shi ya daddaɓe shi da taɓo yadda ruwan ba zai silale ba don dabbobin su sha irin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'ana bayan ya nuna mutane hanyar addini kuma ya karantar da su hanyar da za su samu sisi mun gano wannan da kyau ko ya gyara masa al'amara yanzu aikin da annabi ne yake komo mashi yanzu duk wanda ya kudi sai je gidan gona wai shi ma ya zama mai makiyayi ya zama makiyayin zuma mai kiwon zuma mai kiwon kifi mai kiwon kaza mai kiwon salwa mai kiwon akuya tinkiya saniya raƙuma duk waɗannan abubuwan kiwo ne ana koma ma abin da manzon Allah ya yi ne shine abin da Abbas yake faɗi bayan ya tsara addini ya tsara rayuwa to hatta yanda za a samu taro da sisi manzon Allah kuma ya bayyana ma al'umma me manzo Allah ya rage bai muku ba komi ya bayyana ma al'umma yanda za a samu su tsira qala wa ja'alat ummu ayman tabiki sai ummu ayman ta fashe da kuka fa qila laha sai ya ce da ita ya ummu aymana ya ke ummu ayman tabki ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu annabi kike ma kukan qalat sai da ce inni wallahi ma abki ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce ni ba annabi nake makuka ba Allah a kuna a'lamu annahu kada zahaba ila ma huwa khairul lahu min ad-dunya ta ce ni abin da na sani ne yayi inda annabi ya tafi ya fi duniya da abin da ke cikin ta baki daya walakin ni abiki sai dai ni ina kuka ne khab ala khabari sama in qata'a cewa alherin da ke saukowa daga sama labaran sama ya yanke kenan ƙala hammadun hammad dan salma ya ce khanaqatil abaratu abu a ayyuba mai karantar da mu ayyub wannan hadisi yana zuwa daidai nan sai hawaye ya sarke shi ya fashe da kuka bai ci gaba da hadisin ba hina balaga hahuna yayin da ya zo nan sai hawaye ya sarke shi kuka shikenan sai hadisi ko bai karasu ba jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yanzu manzo Allah ya rasu kenan ga abin da sahabbai suka tsince kansa a ciki a lokacin in ka ga murna da makiya suka rika yi munafikan da ke addini da ƙarya da suka ga musulmi sun samu matsala ai kawai suka bayyana munafincinsu a lokacin munafinci ya fito ƙarara ɗauka suka yi musuluncin ba zai ƙara tashi ba sun ɗauka daga nan musulunci ya faɗi ƙaryanka ta sha ƙarya ai dama ba kai kaɗa ga addinin ba to kuma ba ka yi kwantar da shi ba Allah ya sa mu dace malai ce akhbarana abdul wahabi ibn sa'id ad-dimashqi haddathana shu'aib huwa ibn ishaqa haddathana al-awza'i haddathani ya'ish bin al-walid haddathani makahulun أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقهول يتشي للي النبي مقهول صحابيني إيه مقهول تابعيني يتشي النبي يتشي وانا هذا ما ميكينا مرسل mun gano wannan in ya zama shi makahol daga cikin manyan tabi'ai yake in daga cikin ƙananan tabi'ai ne ko yimkin an ya kona mu'udal Allah ya sa mu dace ya ce idan asaba ahadukum musiba duk lokacin da ɗaya daga cikinku musiba ta same shi falyadhkur musibatahu bi ya auna musiban shi da rasa ne duk abin da ya same ka auna da wannan musiban da rasa annabi wane ta fi girma fa innaha min a'zamil masaibi saboda rasa annabi ita ce musiba mafi girma ka ɗauki naka ba bakin komi ba cin da ka rasa annabi ka haƙura ko wallahi duk abin da ka yi haƙuri a kan shi ko sai Allah ya ɗaukaka ka a kan shi duk abin da baka yi haƙuri ba ko Allah sai ka yi nadama da dana sanin da sai ka ce me kai ka Allah ya kyauta wani hadisi isnaduhu da'ifun awradahu al-haythami fi majma'iz zawaid a juz'i na uku shafi na biyu min hadisil jamhi wa qala rawahu tabarani fil kabiri wa fihi abu burda amr bin yazid wa thaqahu ibn hibban wa da'afahu ghayrahu akwai mutumin da ibn hibban ya ce mutumin kirki ne wani malami kuma ya rauna nashi wa awradahu al-ajluni ajluni ya kawo wannan hadisi fi kashfil khafa a juz'in farko shafi na 85 wa qala rawahu ibn adiy bi sanadin da'ifin wal bayhaqi an ibn ayyash wa tabarani an sabidi al jam'i Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce akhbarana abu nu'aymin حدثنا قطر عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة النبي يقول دسن مصيبة تسامى إيرغا تشكينكو فليذكر مسا مصابه بي يتنا بلاء مصيبة رسا نديي فإنها من أعظم مصائب سودا رساني إذا مصيبة مبي جرما tashin hankali mafi tada hankalin mutum مالي حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا سفيان عن عمر بن محمد عن أبيه قال ما سمعت بن عمر يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط إلا بكى yace ban taba zama da ɗan Umar ya ambaci annabi dangane da yanayin hadisi ko rayuwa ko wani al'amari ba faci ya fashe da kuka don su sun san irin asaran da musulunci da al'umma suka yi مالك أخبرنا أبو نعمان حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن فاطمة قالت يا أنس فاطمة إر النبي تشي يا كي أنس كيف طابت أنفسكم ينزكو أن يارنكو يمكو دادي an tahafu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama turaba kun je kun zuba manzan Allah ƙasa ko wa qalat ta ce ya abata ce ya babana min rabbihi ma adna ya matso ya kai zuwa ga ubangijin shi wa abata ya ci ta ce kai ya babana jannatul firdausi ma'awa aljannal firdausi ne makoman shi wa abata ila jibrilu nan a ta ce jibrilu ne ya zo ya sanar da mutuwan shi wa abata ajaba rabban da'a ya ansa ukiran ubangijin shi qala hammad hina haddatha thabitun baka ya ce lokacin da sabit ya karantar da wannan hadisi sai fashe da kuka wa ƙala sabitun hina haddasa anasun baka ya ce lokacin da anas ya karantar da wannan hadisin shi ma ya kuka hadisin musalsalun bil bukai kenan ina fatan mun gano wannan da kyau ai ya zama musalsali da kuka kenan Allah maraukin sarki ya sa mu dace malai ce haddasana affanu haddasana hammad ibn salma an thabitin an anasin wa dhakara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama qala shahidtuhu yawma dakhala al-madina fama ra'aytu yawman qattu kana ahsana wala adwa min yawmi dakhala alaina fihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa shahidtuhu yawma mautihi fama ra'aytu yawman كان أقبح ولا أظلم min yawmi mata fihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za mu saurara a nan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wai an jima nan za a sa dan bid'awa ne a gidan rediyo yana tausiri sai ka kamo ka ce wai kana ji ne sai ka tambaye kana jin ne